Allah kai mana muwafaka kuma wannan darasi na matukar akwai sauki to koda da gani sai shi liman insha Allah za mu yi wannan darasi domin mun san inda ainihin darasin yake tafiya kuma da izinin Allah ni ta bangare na ba za a samu ƙasa a gwiwa ba sai dai abin da ba a rasa ba na larura yau da gobe Allah kai mana muwafaka darasi da ya gabata mun tsaya kan daidai wata gaba wannan gaba ɗin da lokaci ya mana kayan nasa shine abin da yake halatta cikin haƙƙin Allah maɗaukaki abin da yake halatta a cikin haƙƙin Allah maɗaukaki malam ya ce abin da ke halatta cikin haƙƙin Allah maɗaukaki shine aikata dukkan aiki iyayye ko kuma barinsa kuma a cikin aiwatar da duk irin aikin da ike iyayye ne barinsa ko yinsa jadin ne cikin haƙƙin Allah malam ya buga mana misali ya ce akwai misali sakamako na kyakkyawan aiki ko sakamako na mummunan aiki idan Allah ya so sai ya ainihin me sai ya ji kan bawa barnar ya yi amma sai Allah ya yafe masa ya shiryar da shi a ƙarshen rayuwa kuma a ba shi lada cikakke wannan ga dukkan masu karatu sun san wannan ga dukkan masu sauraron karatu sun san wannan kullum ina buga mana misali da hadisi na manzon rahama sallallahu alaihi wasallam wanda wani mutum da zurfi cikin kafirci wannan zurfi da i cikin kafirci ya kai ya kashe mutum casa'in da tara wato anan ina son in fito mana da rahamaniya da jin kai ta Allah tabaraka wa ta'ala cikin ayyuka da suka halatta a kansa ya koya bari wannan bawan Allah rana tsaka tausayi ya zo masa da kyakkyawan tunani ma'ana a takaice shirya ta zo masa daga Allah yanzu wanda ya kashe rai ko guda ɗaya ne mai Allah ya faɗa mana cikin alƙur'ani Allah ya ce wanda ya kashe rai guda ɗaya ba laifin tsaye ba na zaune ba cas ba as kamar ya kashe mutanen duniya ne baki ɗaya zunubinsa haka kuma wa man ahaya wanda ma ya raya shi ma kamar ya raya al'ummar duniya ne baki ɗaya to ya wadda i kashe misali rai ɗaya bayan ɗaya har guda casa'in da tara kun ga ɗaya rage ya kai dubu ko abin nan ya kai ɗari ko to amma abin mamaki da shirya ta zo masa ma me ya faru sai ya kama bincike ina ainihin ma'abota ainihin sani suke mutanen kirki da aka rashin dace sai aka nusar da shi zuwa ga gun wani mai bauta ba malami domin shi mai bauta kullum shi bautar yake yi amma ilimi kuma ya yi masa ƙaranci shi ya sanya Allah tabaraka wa ta'ala ya yi fushi da masu bauta waɗanda suke ba su da ilimi ghairil maghdubi alaihim waladdallin ko ba batattu ba wanda aka yi fushi da su ba Yahudu da Nasara kenan su bangaren Nasara suna bautar Allah ba bisa ilimi ba su kuma Yahudu sun san Allah din sun karanta sun san sun san kuma me Allah yake so amma kuma tsaya irin ta ba Yahudu ya kiyaye ba Allah to saboda haka sai Allah ya ainihi me ne san ta su da rahama to shi yanzu wannan ya kashe rai 99 kuma ya mu yana neman tuba kuma aka rashin dace aka hada shi da wadda shi ba ilimi ne da shi ba shi dai yana son Allah ya kawai ya kama bauta da ya zo yi masa bayani mai ya faru ya ce shi ga irin barnarsa shi aikin alkhairi da ya tashi da ɗaya bai san komai ba banda albanda tsaya kuma ya kashe rai casa'in da tara ya ce halli min taubatin akwai damar tuba eh yake tambayar shi wannan mai bauta yace akwai halin tuba ya saurara ya ji shi mai zai sai ya ce wai wai wai wai ya ce maza ka tashi daga gona kar wutar ka ta shafe ni ya ce malam ba tuba kenan ya ce a ina Allah zai gafarta maka ai Allah ba a gafarta masu irin wannan zanuba ya ce to shi kenan tunda ba za a gafarta min ba bari in cika na ɗari da kai kuma ya sa takobi ya sare shi don Allah a nan rashin ilimi illarsa ba ta jawo asara ba rashin ilimi illarsa ta jawo asara domin ta sa har rai ya salwanta amma bai kasa a gwiwa saboda shiriyar ta sai sake ce a nuna masa wani malami sai aka yi dace kuma aka samu malamin da aka sami malamin ake gaya masa yake gaya masa gashi gashi gashi kamar yadda suka yi da wancan na farko cika ta ko bai koyi masa ba yace na kashe rai 99 amma na nemi fatawa gun wani yace Allah ba zai gafarta min ba ni kuma har yanzu ina jin raina akwai akwai abin nan akwai saura ma'ana akwai sauran ainihin rahamaniya ta Allah a raina yace fa halin min tawbatin amma bayan ya bashi labari ya ce ya kashe mutum 99 ga wancan da ya bashi amsa kuma ya cika ta na 100 da shi yace yanzu ya kashe mutum 100 kace masa wa zai shiga tsakanin bawa da ainihin ubangijinsa ai ba a shiga tsakanin bawa da ubangiji ita rahmaniya ta Allah ko da rai alamu sun nuna rayuwa ta zo ƙarshe mutum yana cikin hankalinsa ya tuno ya yi mummunan aiki ya koma zuwa ga Allah Allah zai yafe masa abin da ba a so shine sai lokacin an fara shakuwar mutuwa wannan Allah baya ba da dama Allah ya sauwake to kun ga jaƙis ne cikin haƙƙin Allah a rayuwarsa karkabi ya kare ta bai yi alkhairi ba amma yanzu manufarsa ta alkhairi da tuban da ita watan nasuha sai Allah ya yafe masa dukkan waɗancan kurakura kuma ya ce kai ɗan aljanna ne don Allah ba ku duba ku ga irin larura da ta faru ba ma'ana kace na ce da ya faru tsakanin mala'iku na rahama da na azaba mala'ikun azaba suka suka ce namu ne mala'ikun rahama suka ce a ja a ta'iba ya zo yana mai tuba saboda haka duk wancan zunubin Allah suka ce a'a bai taɓa aikin alkhairi ba ko da dai da kwaya ɗaya suka ce a'a sai Allah ya turo ainihin mala'ika a siffar mai shari'a alƙali kuma a matsayin mutum yanzu ya ce to wannan kace na can naku ya kamata in raba muku rigima me zai hana ku auna tsakanin ƙasar da zai je da kuma ƙasar da ya bari yadda duk ƙasar da ta yi rinjaye kawai nasu ne sai a bar musu mala'ikun azaba daga jin haka suka amince suka ce ya mun yarda ko kaga tabbatar mala'ika ba shi da ilimi sai iya abin da Allah ya sanar da shi haka ne duk abin da ka ga mala'ika ya yi to iya abin da Allah ya sanar da shi ne ba shi da wani ilimin da Allah bai sanar da shi ba saboda aka take suka yadda ya ce faƙi su ku auna kuma suka auna kansa ne fa kawai ya shiga waccan ƙasar gangan jiki tana ƙasa ta mutanen banza amma abin mamaki kan ya rinjayi gangan jiki malaikun rama suka ce dukun gani an ce namu ne ya zo ta'iban ne wata wata nasuhan suka ce to shi kenan ku ɗauka kun ga yanzu wannan ja'iz ne cikin haƙƙin Allah da Allah in kai ne in ni ne ku ne sha za mu dan banza ya tafi wuta waye ce yayi kaza yayi kaza ko ko inda da fito mana da ma'anar ina gaba ku gane ba lokacin da ƙarunu ka duba bayanin yana nan cikin albidaya wanda haya na ibnu kasir juz'i na farko lokacin da ƙaru na yawa annabi musa shegantaka na sharri ya haɗa shi da karuwa 'yar banza amma daga ƙarshe allah ya bashi natsuwa ya kama karuwar ya yi mata tambaya ce ki ji tsoron allah allah zai tayar da mu zai tambaye mu waye saki wannan cikin na waye ta ce a gaskiyar magana musa wannan cikin ba naka ba ne wane-wane ne ya min ciki amma wani kuma ya saye ni ne da in zo in tozarta ka a filin karatunka a shi an gama hukunci ba annabi musa a gaban banu isra'ila ga sunan barja an taru da malumansu da jahilansu sai ce ƙasa kama mun shi هل علمتم حتى الآن يتجلجل في الأرض Wushin kun gane ko kun sani har yanzu fa tafiya yake a cikin ƙasa har yanzu bai daina ba tun daga lokacin annabi Musa ku duba tsakanin annabi Musa da annabi Isa shekara kusan 650 ne tsakanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi Isa nan ma shekara 600 da wani abu ne shekara dubu da nawa amma manzan rahama ce hatta al'ana ya tajaljalu tafiya yake yana ratsa kasai tafiya yake yana ratsa kasai ba zai isa masaukinsa a jahannama ba sai kiyama ta tsaye ya za ka kwatanta faɗin tsakanin san abin nan doron ƙasa da zuwa ƙasan bakwai a nan ba mahallin ba dole ne zan kawo wannan ɗin shasa amma mahallin shashi ɗin shi ne lokacin da na ƙasa ta riƙe shi iya gurbin alwala ya ce ya kai ɗan ɗan uwana ka ji tsoron Allah an ka ji tausayina na yi maka ba da ba ka yafe mini annabi musa yana buɗe baki kamar zai faɗo ta magana ya ce rike mai shi ƙasa kuma ta sake rike shi sai gwiwa ta tafi ya sake yi masa magiya ya haɗa shi da zumunta annabi musa ce da rike mun shi ƙasa sai ya tafi sai ta rike iya kumfuri wallahi da haka duk sai da ido har bakin kafara kuma bai ƙasa a gwiwa ba yana neman alfarma yana haɗa shi da zumunta duk lokacin da ya magana annabi musa sai ya ce kama mun shi ƙasa sai ya daɗa ƙasa har sai da ya cinye to mahallin shahid sai Allah ya kira shi ya ce ya Musa da Allah ku ji tausayi na Allah don ka gane rahamaniya da tausayi irin na Allah babu irinsa duk cikin sararin wannan duniya sama da ƙasa ga baki ɗaya in ba Allah ba ma mai irin wannan tausayi to abin wannan ja'is ne cikin haƙƙin Allah yayye abin da yake yayye ne ko ya kwashi yace ya Musa yace me kisa ya haɗa ka da zamanta ya roƙe ka ya haɗa ka da ni kuma kake yafe masa sai Allah abin da ya mun ya wuce haddi yace Allah sai yace to kaga ko ni da ni ya juyo bai roke ka ba ya roke ni ko bayan ya roke ka ka ki ya roke ni ni kuma ka gani sai in yafe masa to amma sai ya manta da ni sai ya roke ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un anan zan fito mana da darasi guda daya duk inda bawa ya samu kansa cikin musiba to ya mai da al'amarinsa zuwa ga Allah shi Allah yana ganinsa kuma zai samu sa mafita ko akwai shakka a ciki duk inda kake ɗin ka roƙi Allah Allah yana kallon ka zai samu ka mafita Allah ka yi mana muwafaka to a cikin haƙƙin Allah wanda yake ja'is ne cikin haƙƙin Allah shine kamar ya bada lada ko yayi azaba kuma ya aiko manzanni tsira da amincin Allah su tabbata gare shi tare da ainihin me e kiyayewa da kyautata al'umma da isar musu da saƙon Allah din ba tare da ainihin haƙinci ba wannan bangaren alif kenan yau za mu tashi ba'u wato kamar a ce ab shine al-imanu bil mala'ikatil kiram shine sabon darasinmu na yau imani da mala'ikun Allah masu girma wa huwa an yatahaqqaqa al-mukallafu bi anna lillahi ibadan mukramina makhluqina min nurin la ya'kuluna wa la yashrabuna wa la yanamuna wa la yankabinan wa la yankifuna wa la ya'suna Allah ma abina ta'ala fima amaru wa yaf'aluna ma yu'maruna malan yace wa huwa an yatahaqqaqa al-mukallaf shine baligi ma'ana musulmi mai hankali wanda aka dora masa wannan shari'a ya tabbatar da cewa Allah yana da wasu bayi masu girma kuma an halice su ne daga haske kuma ba sa cin abinci ba sa shan abinci kuma ba sa bacci kuma ba sa yin aure wala ya asuna Allah ta'ala kuma ba sa safa wa Allah fima amara hum cikin abin da ya umarce su wa ya fa'aluna ma yi umaruna amma duk irin abin da Allah ya umarce su to suna aiwatar da shi kuma ba sa shakkar kowa kuma ba sa tsoron zargin mai zargi shi yasa Allah madaukake ba mu labari ga tabbacin cewa Allah yana da wasu mala'iku yace wa man yakfur billahi ko wanda duk ya kafirta da Allah wa man yakfur billahi wanda duk ya kafirta da Allah wa mala'ikatihi mahalli shahid kenan ko ashe akwai mala'ikun Allah kuma mun ji da me aka halice su yace wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da manzanninsa wal yawmil akhir da ranar karshe to fa qad dalla dalalan ba'ida wannan fa ya bata bata wanda yake bata mai nisa ka kafirta da Allah ka kafirta da ainihin mala'ikun Allah baka yarda da su ba da littattafan Allah da manzannin Allah da ranar karshe to wannan batan bawan wannan bata nasa ya kai matuka in muka koma cikin suratul nisa'i ko sannan har yanzu Allah tabaraka wa ta'ala yace wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifata qalu suka ce ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak Allah ya ce qala inni a'lamu ma la ta'lamu ni fa na san abin da ku ba ku sani ba yanzu kenan mala'iku ba su da sani sai iya abin da Allah ya sanar da su wannan mas'ala da ta faru malam ya kawo wannan aya ne dan kawai mu dauki mahalli na cewa Allah yana da mala'iku amma asalin kissar lokacin da Allah ya yi nufin sauke annabi Adamu daga ainihin aljannarsa bayan ya yi abin da ya yi na sabon Allah, kuma an yafe masa an karɓi tubarsa. Kamar yadda bayani ya zo cikin albidaya wadda haya na Ibn Kasir, an sauke shi daga aljanna maɗaukakiya, aka kawo masa doki aka ɗora shi a kayi. duk irin da bawa yake bukata a nan doron ƙasa na abinci don ya ce rayu sai da Allah ya bashi dukkan iri in yace in ya zo ya ainihin yi mai sai ya yi noma yanzu kaskanci bai samu ba a can cikin gidan aljanna kawai sai dai duk abin da yake so ya ɗauka ya ci ‘ya'yan itace ne wani nau'in abinci ne da yake sha'awa kawai ɗauka zai ya ci kuma babu hantsin rana balle ma ka ji zafi To saboda haka a wannan lokaci abin da ya faru ya faru to ba gabar tafsir bane sai mu wuce mu kyale shi kawai. Allah ya ce zan sanya a cikin ƙasa wani wakili na da zai rika zartar da hukuncin Allah. Zan sanya a cikin ƙasa khalifatar wadda zai maye gurbi na wajen isar da saƙona bisa umannina saboda saƙon in ba ta bakin ɗan uwanka mutum ba to Allah bai maka halitta da zai yi Allah shi yayi magana kai tsaye kuma ka fahimce ta ba babu su mala'ikun sai suke cewa ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak yanzu ka sanya a cikin ƙasa wanda zai yi barna a cikinta ya zubar da jini bayan mu muna tsarkake ka muna gode maka ma'ana mune maka tasbihi muna gode maka muna tsarkake ka daga barin shirka kala inni a'lamu ma la ta'lamu ne sai fa ni na san abin da ku ba ku sani ba su mala'iku abin da isa suka faɗi wannan wasu daga cikin malamai suka ce kamar yadda wannan aya ta tabbatar kenan kafin mu akwai wata halitta ma'ana kafin halittar annabi adam akwai wata halitta da ake ce mata banu janna to wayannan gaba ɗaya sun saba wa Allah suka rika zubar da jini shine sai Allah ya shafe su to shine su mala'iku ganin wannan sai suke faɗin wannan magana wallahu ta'ala alamu وقال عليه الصلاة والسلام من zan tsira da amincin Allah su tabbata gare shi sai ya ce innal baitul ma'mur lalle baitul ma'mur yadkhuluhu kulli yawmin sab'una alfa alfi malaki summa la yaquluna to ga hadisi ma yanzu ya zo mana da muhalli shahid ya ce alfa alfi alfa alfi malakin ko? alfa alfi shi ne ma'ana kowanne yini kowanne yini tun da fa aka fari duniya wannan baitul ma'amur mala'ika kullum miliyan ɗaya ne yake shiga ya je wa Allah bauta kuma in suka fita ba za su taɓa dawowa ba har abada yanzu yau ɗannan sun shiga kuma rana tana faɗuwa sun fice gobe kuma wasu ne sabi da za su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ko kai wa Allah bauta ko kar kai masa Allah baya buƙatar bautar ka daman in kayi in nayi in kun yi amfanin ta zuwa gare mu zai koma ko haka in sabo muka yi sakamakon da zai bata mana rai zuwa gare mu zai koma ba zuwa ga Allah ba su gara mu tsaya wa Allah bauta ya faɗa mana lokaci mu kiyaye lokaci ya faɗa mana abu muna mu kiyaye karni ya faɗa mana abu mai kyau shi ma mu kiyaye mu zo da shi gwargwadon iko ko ma amartukum bihi fa'atu me fatu bihi masafatu wa ma nahaitukum anhu fajtanibu haka manzon rahama ya faɗa ko can kuma Allah ya ce ma atakum ar-rasulu fakhuduhu wannan ayar malama suka ce ita ce asalin hadisi kenan zance da manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yake da ba da kai yake yi ba hadisin nasa alqur'ani Allah kai mana muwafaka to wannan baitul ma'mur din nan yadkhulu kullu yawmin kowanne yini fa sab'una alfi alfi malaki wallahi mala'ika miliyan guda ne ke shiga ya kuma sun mala'iku na ba za su dawo ba har abada duk wanda suka shiga suka fita wannan hadisin yana cikin bukhari yana cikin muslim to sai imani da littattafan Allah as-samawi al-muqaddasa wa'inda suke masu ainihin me an saukar da su daga sama kuma masu tsarki ne yajibu alal mukallafi malan yace ya wajaba akan baligi an yi umina bi anna Allah yi imani da Allah cewa anzala ala rusulihi al-kirama kutuban muqaddasata cewa Allah ya saukar wa da manzanninsa wasu littattafai masu tsarki kuma wannan littafin hiya kalamu zancen Allah ne alkadimin wanda yake da dadde wa auhaha ilaihim mubayyinan fiha shara'i'ahu yayi musu wahayi zuwa ga su annabawan yana mai bayyana musu tsari na shari'arsa wa ahkamahu da kuma hukunce-hukunce na Allah liyuballighu hadan su isar da wannan sako ila kalqihi zuwa ga halittarsa idan su isar da sakon ne zuwa ga halittarsa yurshiduhum fiha yana shiryar da su a cikin wannan sako din ila ma fihi zuwa ga abin da yake a cikinsa sa'adatuhum fi hayataini rayuwarsu ci guda biyu a ciki wato nan duniya da lahira wa a'zamu hadhihi al-kutub kuma mafiya girman waɗannan littattafai samawi malam sai ya kawo su yace guda hudu ne manya banda saura waɗannan fitattu sanannu wanda duka alqur'ani yayi magana a kansu akwai kuma wanda qur'anin yayi magana anan amma kuma abin mamaki malam bai kawo su ba yace sanannu manya fitattu sai ce akwai attaura akwai zabura akwai injila sannan kuma alqur'ani gagara ba dau kenan ko eh bahaushe ce gagara gasar mai gasa wannan littattafai ita attaura mun sani an saukar da ita ala sayyidina Musa alaihi salatu wassalam zabura mun sani an saukar da ita a bisa shugaban ainihin mai sayyidina Dawuda alaihi salatu wassalam wato ina karanta wani tarihi na annabi dawud abin mamaki duk lokacin da ya ɗauko a abinan zabura zai karanta yana da murya masu daɗi daban-daban daban-daban duk irin abinan muryar da i canja wallahi sai kaga da tsuntsaye da ciyawa da bishiyoyi sun canja risawarsu saboda daɗin muryarsa sannan haka duwatsu za ka ji suna ta bin muryarsa suna tasbihi irin abin da yake domin ita ta hamidi da tasbihi ne a cikinta maluma suka ce babu wani ainihin me eh babu wani umarni cewa yi kaza bar kaza da sauransu wasu suka ce a'a akwai yi kaza bar kaza amma dan kaɗan ne mafi yawanta tasbihi ne da tahmidi ta tahlili abin mamaki da ya ɗauko zabura ya zo ya zauna tsuntsaye sun rika taruwa har sai sun masa mai sai sun masa laima wallahi abin mamaki Allah kai mana muwafaka to sai alqur'ani kuma gagara gasa shi kuma an saukar da shi a mafificin halitta shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yu'minu bil qur'an a azami hazihil kutub to dole ne shi baligi yayi imani da wannan alqur'ani shine mafi girman kuma waɗancan littattafai da aka ambata wa muhaimina abinna wa muhaiminun alaiha kuma shine ya kunshi dukkan irin abin da suka zo da shi kuma ya zo da abin da ba su zo da shi ba shi yasa Allah ce al muhaimin shi kansa Allah yana cikin sunansa ko yace al muhaimin ko ma'ana wanda ya kunshi dukkan maganganu da wayancan littattafai suka zo da shi da kuma wadda ba su zo da shi ba Allah tabaraka wa ta'ala ya turo annabi da shi sallallahu alaihi wa sallam kuma wayancan an aiko su ne zuwa iya su kabilun su kawai amma shi kuma wannan sai aka ce wa ma arsalnaka illa ka fatallin nasu ko sai Allah ce bashiran wa naziran ba mu aike ka face al'umma ga baki ɗaya. Kun ga Allah ya ce, illa ce illa kafata, maluma suka ce dukkan halitta da take doron ƙasa, annabi manzanta ne. Wallahi duk halitta da take doron ƙasa, ina nufin mutum da aljan, da sauran dabbobi. Wallahi dukkan rahamaniya da Allah ya turo annabi da ita to ta shafi wayannan al'umma. kuma kowanne ya nemi masa wa'azi ba yadda annabi bai ji yayi wa'azi ba a ainihin me a halittu na doran kasa har kawai Allah zai taro masa su sai ya ce je ka buka zaka yi wa'azi sallallahu alaihi wa sallam da ainihin wanda yake da awar yana cewa yana san annabi ya san menene a san annabi wallahi da ba zai zalunci ba kuma da ba zai yi ƙarya ba idan da a ce wanda yake da awar san annabi da gaske annabi yake so ya kuma karanta ya san waye annabi to wallahi ba za ka same shi makarici ba ba za ka same shi mai cin amana ba za ka same shi da kiyaye dokokin Allah saboda annabi abin da ya zo da shi gabaki ɗaya gaskiya ce Allah kai mana muwafaka saboda haka sai ga mutum ya ce yana son annabi ko ba shi ya ce sai ya kibiya shaƙi eh ko kuma haka kawai ya nuna maka isa daga dara ya ɗauki kayan ka je kuma ya ɓatar ko kuma yana son annabi da Allah haka annabi yake rayuwarsa ko kusa wallahi tun daga nan ka ci amanar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wanda ya ci amanar annabi wallahi wuta ce makomarsa ko ka samu mutum Allah ya yi masa dukiya ya ba shi rufin asiri wa'in ma dukiya din tsagwaron ta kuɗi wa'in ma ga kuɗin ga abinci amma sai ka samu makwabcinsa yana kwana da yunwa ko kuma yana son annabi sallallahu alaihi wasallam to annabi sallallahu alaihi wasallam an ga maka so wallahi in kace kana son annabi sallallahu alaihi wasallam to wallahi tsaya ka sa wandan karfi zama bai same ka ba zama bai samu ba wallahi sai mun tsaya mun san waye annabi sannan tukuna mu kawo furta kalmar cewa muna son sa akwai wani hadisi da imamu muslim ya rawaito hadisin mai riyadu salihina ya kawo shi wani sahabi ne ya zo ya samu manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam sai yake ce ya nabi allah inni uhibbuka hubban shadida yace wallahi ina son ka so mai tsanani annabi rahama ya daga kai ya ganshi ya murmushi sai ya san kai da kansa ya sake cewa inni uhibbuka ya nabi allah annabi rahama bai ce komai ba kalma ta uku da ya sake sai ce kana so na ya ce ƙwarai da gaske ya ce to kai haƙuri da talauci eh ya ce kai haƙuri da talauci ma'ana annabin rahama yana karantar da mu cewa duk wanda yake son manzan rahama sallallahu alaihi wasallam to jin daɗin duniya ba nasa ba ne ba wai an ce ba shi da kwanciyar hankali ba ko ba wai an ce ba zai yi arziki masu arzikin ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya ne can ɗaya can ɗaya saboda haka ya ce masa ka yi haƙuri da talauci to kai haka ce kullum sai ka ji daɗi annabin rahama ya shafe ainihin ne ya shafe kwana uku ya shafe sati ummuna aisha ta ce har wata uku ake ba ɗora tukunya a gidan annabi ba kuma kuna tsamman annabi ba shi da matsayi abun Allah da zai ce Allah ne so nake ka saukar min abinci ba sai na fita nema ba annabi ba shi da wannan matsayi to amma dan ya nuna mana mu yi hakuri rayuwar Allah yayi mana wani tattali wanda yake ido bai taba gani ba yana nan a cikin aljanna annabin rahama yace fiha ya'ani fil jannati ma la aynun ra wala uzunun sami wala qalbu rajulin ko ji ko gani ko tunani bai taɓa riya irin wannan ba ni'ima ce Allah ya tattalanta cikin gidan aljanna Allah ka sa mu dace saboda haka anan malam ya kawo mana yace to imani da Allah ma'ana kai ima wato ma'ana ya wajaba akan dukkan baligi yayi imani da littattafan Allah waɗanda aka saukar su ne yanzu muka faɗi sunayensu guda kuma wa muhaiminan alaiha wannan littafi na ƙarshe shine alqur'ani ya kunshi dukkan irin abinda wayancan littattafai suka zo da shi kuma ya zo da wani abin da ba su zo da shi ba shi yasa annabi rama ce kullu shari'atin mansukatin bi shari'ati muhammadin sallallahu alaihi wasallam yace duk wata shari'a yace ta haka aka dawo tana karkashin daga daga ina eh yace so kanki ya ce da shari'a da annabi ya zo da ita shi yasa anan yace wa muhaimuni abin wa muhaiminun alaiha kuma wa nasikul li jami'i ahkamiha ya soke dukkan hukuncin hukuncin wayancan littattafai wa shara'i'aha da shari'o'in da suka zo da su da wannan ne zaka iya kama duk mutumin da ita a yau in dai yana da littafi kuma bai yarda da annabi ya karɓi addinin musulunci ba ƙarya yake yi bai ma yarda da annabin nasa ba dole mun fahimci magana misali jama'ar kiristoci ba suna cewa suna sanye su ba to ƙarya ne wallahi domin in dai da gaske suna sanye su almasihu in dai da gaske suna son sa to da tuni sun ajiye injila tsohon alkawari da sabon alkawari da suke cewa ko da suka yi wannan rubuce-rubucen na zalunci da tun sun ajiye sun ɗauki littafin Allah shi ne alƙur'ani ina jin wani shaƙiyin kafiri na buɗe midiya na shiga ina duba wasu abubuwa wasu yake cewa shi yana da confidence yana jin ƙarfin gwiwa akan addinin kiristaniti wai saboda alkur'ani ne ya tabbatar musu da addinin kiristaniti shine addini na gaskiya na shiru na sun da kai na ce allah wadaran son zuciya kuma ɗan hausawa ne don wallahi arne ba shi da wannan basira ɗan hausa fulani ne wallahi saboda me yasa a arewacin ƙasar nan Allah ya zaɓi Hausa Fulani ya musu ta goma shi da addinin musulunci tsawon shekaru shi yasa da turawa suka shigo ƙasar nan suka same mu da shari'a mun iya rubutu mun iya ƙere-ƙere na kibiya takwabi waye da sauransu suka ga yadda muke gabatar da shari'a kake to wayannan in aka ba su ilimi da muka zo da shi za su tsaya shine sanadin suka koma kudancin kasan nan to wai can dai an ce wa karuwa Allah tace can dai sai to su tafi abin su to kai da kake da alqur'ani kowace irin kimiyya alqur'ani ya zo da ita wallahi kowace irin kimiyya alqur'ani ne ya zo da ita ba Allah ya gaya mana ba awalam yaral ladina kafaru eh anna samawati wal ardi kana kafataka sai ce fa fataka na huma waje Allah min mai sai ce kullu shay'in hayy to wa'annan wayan kafaru din da Allah ya ce awalam yaral ladina kafaru kuna amma wai wannan mutum Allah yake ambato anan mafiya yawan malaman tafsiri sun tafi akan cewa wa'annan ana maganar malaman kimiyya sun manta ne da suke kallon sun zo da wani sabon ilimi sama da ƙasa da a haɗa ciki amma sai Allah ya ce da saman da ƙasa ai Allah ya ba mu labarin yadda ya raba su ko Allah ya umarci sama ya ce ta zo ya umarci ƙasa ya ce su kuma ya ce ko dole ko kuma ku zo da su ƙala ka a taina sai suka ce ɗa'ir ɗina ko suka ce a'a ba mu ai ba da can ma mu zo da tilasa a'a ba kai ka ce muka samar da mu kuma sai an ya zama dole a muna ba masu biyayya za mu to shi kuma bature da son zuciya sai ce da sama da ƙasa suna haɗe wai sai wata bugawa sai bugawa shine sai sama sai ta bude ko wai sama sai ta bude sai ta tafi to da haka mata sai ya kawo mana inda gaske shi yana da ilimin sai ya kawo mana to ya akai ta kasa kashi bakwai sannan a cikin kowace sararin samaniya wannan irin halittu ne mai Allah ya umarce su da ya kamata ya kawo mana in ilimin nasa ne ko wai kana da alkur'ani wani shaki wai har yabo yana abin nan ɗinka wai yana kallon ka kai wani irin typical donkey ne haka bayan shi ne abin tausayi to mu lura da wannan gaba Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu sai ce aminu billahi Allah da ya kira masu imani ya ce to fa ku imani da Allah wa rasulihi da manzansa والكتاب الذي أن أبنا نزل على رسوله da littafin da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar a bisa ainihin manzansa wal kitabin ladhi unzila min qabl da littattafan da aka saukar kafin zuwan alqur'ani ko kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce man yakfur billahi wanda duk ya kafirta da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikun Allah wa kutubihi da littattafan Allah wa rusulihi da manzannin Allah wal yawmil akhir da ranar kake fa qad dalla dalalan ba'ida wannan ya fata fata mai nisa ai ma'ana ya fata fata wanda yake fatan ya ya tafi ba shi da iyaka sai Allah ne ya sani a wata ainihin aya Allah ya ce nazzala alaykal kitaba bil haqqi ko sai ce musaddiqan lima bayna yadayhi sai ce wa anzala at-taurata wal injil min qabl kuma yace hudan lin-nasi wa anzala al-furqana ya saukar maka da littafi kuma saukarwar da gaskiya kuma musaddiqan lima bayna yana gaskata littattafan da suka zo kafin shi kenan kana mu'min abinan kana musulmi mu'mini kai fantakali da ɗaya daga cikin littattafai da suka gabata to kai kokari ka gyara matsalar ka kafin ka haɗu da Allah aiki ne dai kawai aka ce da alqur'ani za ka yi amma wancan dole kai imani da su su samawi kuma zancen Allah ne tunda Allah ya ce shi wannan alkur'ani da aka zo da shi hudan linnasi sai ce shiriya ce ga mutane sannan ya ce wa anzalar furqana kuma ya saukar da tantancewa a cikinsa an raba tsakanin gaskiya da ƙarya sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa atina dauda zabura mun baiwa ainihin annabi dauda zabura kun san annabi daud din nan yana cikin bataliya ta ainihin wato dalu ta malika lokacin yana saurayi matashi shine ya daura majajjawar da ya kashe ainihin jaluta daman da ya daura ta yi saitinsa da ya gaya da yake sai ya kafa ta da ya kafa ta ya gyara ya saitinsa shi saurayi ne matashi mai hazaƙa tun fil azalda wato Allah ya halice shi da basira saboda haka da aka fita wannan fagen yakin yana daga cikin wanda suka ketare wannan kogi ina ainihin wasu na cewa kogin ardana wasu suka ce ba shi bane wani ne daban to kuma dai ne ai an ketare kogin ko kuma wasu sun sha ruwa sun cika cikin amma wasu kuma sun ɗan ɗebi kaɗan su sha wasu kuma ba su sha ba suka fi umarnin jagora shi ne ɗaluta to shi yana shi kuma shi ne ya kashe jaluta ne da Allah ya ce wa katala dawo da jaluta ko shi dawo shi ne ya kashe ainihin mai jaluta to tun daga wannan lokaci tun da daman shi mutum ne da ya taso mai basira sannan kuma Allah ya sanya wa jama'a a cikin zukatansu sansa sai suka fara karkata zuwa gare shi wani lokaci in hukunci yanzu sai su tafi wajensa sai su bar wannan kwamanda shi tunda kwamanda ne na yaki kuma sarki ne tunda Allah ce ɗaluka sai ce malika ko ba ca ina biyun ba a cayin malika ta saboda haka da sun tafi su tafi gun annabi dawo lokacin bai fa zama annabi ba sai su kai masa hukunci daga nan yana kaiwa da ya kai matuƙar shekarun manzanci Allah ya bashi annabta ya bashi manzanci to wancan taluta Allah ya sauwake da ya ga irin abin da yake faruwa ya yi amfani da wannan damar ya shirya rundunar zai yaƙi waɗancan mutane na dawa har wani abu da ya faru ya faru bayanin yana nan cikin albidaya Allah kai mana muwafaka amma daga baya ya fahimci kuskurensa kuma ya tuba ya koma zuwa ga Allah tunda daman mutumin kirki ne ko a nan dai malama sun fito da wannan suka ce shi mulki in ba waye rike shi in ba mai matukar ainihin mai rabo bane ne sai ya ɗan ƙetare haddi saboda ita kujera ta mulki akwai shegantaka ko ba za ku gane shegantakar kujera ta mulki musamman yanzu kujerin yanzu da ba na Allah bane ko a doka a constitution a doka ta ƙasar nan kowace karamar hukuma tana da dama ta zauna ta shirya zaben ta ko a yi zaɓe amma ba ku ji satin nan an yi wani zaɓe na je kaka ne kana yi ka ko da yawa wasu ma ba san an yi ba saboda iskanci ne kawai abu Allah ya sauwake. To ai kujerar mulki ce ta tsara. In Allah ne ya tsara dole sai an yi yadda Allah ya ce ko? Wani lokaci mun fita sallar idi wanda za ku iya tunawa ruwa ya tare mu a masallacin mu shi ga mun a Mahmud Abubakar Gumi ko? Da yawa wanda ba samu masallaci ba a waje suka yi sallah ba kai su jada ruwa yana ta wuce ta tsakanin gidanka da abin nan ko? haka da yawa jama'a suka jike jir kuma ana sallar ba a yanke ba da Allah din idan akwai dan siyasa da ya sai muku haka ka rufe jana ba dole ka rufe idan ka saboda ruwan ya faɗi yana taba ido yana gudu yana birtacewa kaga wannan tsarin Allah ne shi yasa dole sai aka bi yadda Allah ya ce amma wancan tunda tsari ne na shaytanu dama a farkon littafin ma dama an gaya mana to fa littafin na kafirai ne sai ku yi hankali a constitution din me yasa doka ta farko sai aka ce duk dokar da ta saba wa wannan littafi shi wannan constitution din duk dokar da ta saba wa wannan littafi a ajiye ta a ɗauki ta wannan littafi dokar ƙur'ani ba ta saba wa wannan littafi to shikenan yanzu kai sai ka ajiye saboda kana son constitution sai ka ajiye alkur'ani ka dauki constitution ko kana ajiye alkur'ani to mu mun san matsayinka wallahi kana ajiye alkur'ani mun san matsayinka wai kaji wani mutum ya fito a cikin musulmi wani lokaci har kaji a media yana magana to ai littafin nan idan da za a kwatanta gaskiya ai an faɗi ayyuka masu kyau kaza kaza a cikin sa to ayyukan da aka faɗa masu kyau a cikin sa din saboda ba littafin Allah bane ana yin su ka dauki yanzu kowace kowanne ƙarshen wata kowanne ƙarshen wata tunda aka cire ainihin me subsidy ne ake ta ko menene haka ne ko tallafi na mai kowanne gwamna kowanne gwamna ana ba shi ainihin ƙarshen kowanne tun da fa aka cire subsidy ba fa ainihin abin nan ba ba fa giran ba ba giran ba giran da ba shi wannan daman yana nan duk tsakiyar wata ana koro shi ko to shi kuma wannan ɗin ƙarshen wata ana baiwa kowanne gwamna kusan biliyan 700 ake bashi. To, amma saboda littafin ba na Allah ba ne, me aka zo aka yi muku da kudin? Daman jiran amince da talaka ko? Wancan da aka ba don a raya al'umma to me aka yi musu? Allah ya sauwake. Allah ta baraka wata ala ya gaya mana. cewa ya bai annabi dauda littafi wannan littafi kuma littafi ne wanda yake tsarkakakke samawi sai dalu shine al-imanu bir rusul alaihi salatu wassalam imani da manzannin Allah tsira da aminci ya tabbata gare su wa huwa anne an yu'minu al-mukallaf shine baligi yayi imani bi anna Allah ta'ala istafa minan nasi rusulan Allah ya zaɓa daga cikin mutane manzanni auha ilaihim shara'i'ahu wa dinahu yayi musu wahayi zuwa gare su na shara'o'insa da addininsa wa amarahu bit tabaligi ila al-khalqi ya umarci su da su isar da sakon Allah din zuwa ga halittun Allah wato su isar da sakon sa zuwa ga bayansa ma unzila min rabbihim abinda aka saukar daga ainihin ubangijin nasu to su isa zuwa ga halitta li kada di hujjatihim alaihi abina yawmal qiyamah dan yanke musu hangari ranar alkiyama dan yanke musu hangari ranar alkiyama wa ayyada abinan wa ayyada hadhihi rusul kuma ya karfafa waɗannan ainihin manzanni bil mu'jizatin da mu'jizozi annabin rahama zai daga dakkuwa a hannunsa ya ɗebi tsakon fani kaji suna subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al'azim dakkuwa Allah ya ce ma sallaka illa rahmatan lil alamin ko annabi yana zaune sai wani rakumi sai sai aka ga wani rakumi ya zo ya haka a kunnan annabi ya cusa bakin nan nasa in kai ne kai guduwa za kai ko shi kuma raƙumin ya zo da annabi da ya gan shi dama annabi sai ya tashi ya miƙe sai raƙumin sai ya ƙaro su wajensa sai ya cusa bakinsa a kunnensa da Allah in ba dan annabi ya magana ba an san me ya faɗa yana gama zancensa ashe ƙara ya kawo wa annabi mai gidansa ne ya ce zai yanka shi tunda yanzu ya tsofa ba shi da amfani suna tafiya ba don ka gane dabbar ka tana jin ka abin da kake faɗi Allah ne bai ba ta ikon magana yana dukansa ga kaya da sauransu shi wannan rakumi tun da ya tsofa ma ya kamata mun koma shi yake faɗa iyalinsa mu yanka shi kawai sai mu canja wani shi ne ka zo kawo annabi kara annabi rahama ce na mai wannan rakumin ya ce ha ana ya rasulallah ya ce gani ya ce wannan rakumin ka ne ya ce eh to ya kawo mun karanka ka amfane shi ya ce ka amfane shi yana karfinsa ya ce har ya tsufa duka kana cin amfaninsa amma saboda yanayin rayuwa kuma kai wai kace za ka yanka shi ya ce tonna umar da ka saushe ya shiga jeji dodansa ya saushe wallahi ya shiga saura yanzu ya za ka kwatanta wannan san annabinsa san annabinsa akan dukiyarsa kaga dukiyarsa ne amma sai ya tsufa ya tafi in ka ne sai ka ce ba komai dai amma dai zan ɗan rika lura da shi ko idan munafurci ba san annabin kake ba kenan annabi ce karkai kaza kuma ka tsaya kana yi to shine anan malam yake gaya mana dole ya zan su waɗannan manzanni kai imani da su da irin wannan mu'jizozi da suka zo da su kuma wanda sama hum minal ma'asi ya tsare su ba sa sako wal munkarati da ayyuka abi banki wa bin nasri ala abinan muta abinan mutabbi su abinan subul abinan subul kufuri zai kuma ba su ya ba su cin nasara akan duk wanda ya ainihin tafarki na me na ainihin kafirci wal gawiyya da bata wal dalala kullum bi ma'ana wahid awwalukum adam farkon su annabi adam ne shine abul bashir kenan ko ba Allah ya ce yanzu nan zan sanya shi khalifa a doron ƙasa ba da ya zo zama yayi ai Allah ya ba mu labari dan da ya zauna bai yi komai ba to ai bai zama khalifan Allah ba amma sai Allah ya ba mu labari dan mu tabbatar yayi aikin isar da sakon Allah kana na abin nan inna nasa kana ummatan wahidan ko har zuwa ƙarshen aya daga baya Allah ce fa ba asan nabiyina wato saboda yanayin lokaci ne in na dauko ayar bayanin zai faɗa saboda haka kun ga da izo ya faɗakar da mutane duka addini ɗaya suke tauhidi amma da tafiya sai tafiya ƴaƴansa suna hayayyafa jikoki tattaɓa kunne shi kenan kuma daga nan sai ainihin me sai wannan ya ɗan koma gefe ce kai kaza ne fa yafi dacewa wannan ya ce kaza ne yalla ya ce kuma suna buƙatar manzo shine aka fara turo annabi nuhu alaihi salatu wassalam to sannan anan shine anan malam yace shine abul bashar kenan وآخرهم وأفضلهم وشديد عليهم يوم القيامة وخاتمهم شين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نكر شيء ما في فيتي كما ما يشهد أكن دك annabawa da suka gabata shine shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah ya ba mu labari yace wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan ko ani ubudillah eh yace ku bauta wa Allah wajtanibul daguta ku ne sun ci duk wani abin bauta ba Allah ba wa minhum man hada Allah akwai daga cikin su wanda Allah ya shirya da shi wa minhum man haqqat alayhi ad-dalal akwai kuma wanda bata ya tabbata akan su cikin wata ayar Allah ce inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhi mun yi wahayi zuwa gare ka kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga annabi nuhu wan nabiyina da wasu annaba min ba'dihi bayan sa wa auhayna ilayka bin ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asba wato da jikoki ma kenan su ne ainihin me irin lokacin da alfin da Allah yake gaya mana irin su ainihin irin su abin annabi Ilyas irin su Shamuel irin su Shamuel da makamantansu ko duka bayanansu yana nan annabawa ne ga Allah su ne al-asba to Allah tabaraka wa ta'ala yace wa Isa wa Ayyuba wa Yunusa waɗannan duka Allah tabaraka wa ta'ala yayi wahayi zuwa gare su wa Harun wa Sulaiman wa atina Dawuda zabura aya ta gabata yau sai Allah ya ce wa rusulan qad qasasnahum alayka akwai wasu manzanni da tabbas mun baka labarin su min qabl wanda sun go kafin kai wa rusulan lam naqasusukum alayka akwai kuma wanda ban baka labarin su ba duka manzanni ne na Allah wa kallama Allah Musa ta kalima Allah ya zantar da annabi Musa zancen sa sai Allah ya ce to me dalilin waɗannan manzanni sai ya ce rusulan mubashirina waɗannan manzanni sun zo masu albishir ne ka yi aiki mai kyau to rahama ta tabbata gare ka kana da kaza kana da kaza a cikin gidan aljanna wa munziri na masu gargadi to wanda ni kaza ba wuta ce sakamakonsa mutum ya kiyaye kaza ya kiyaye kaza li Allah ya kuna lin nasi ala Allah hujjatun ba'da rusul dan karma wani ya kafa wa Allah dalili bayan zuwan manzanni wato kenan Allah ya turo manzanni dan ya yanke mana hankali karma mutum ya tsaya yana kafa hujja a'a ba wani dalili kawai yanzu zai tafi ɗaya ne kawai in ba Allah ka ba Allah mu ba Allah kawai shine a zauna lafiya wa kana Allahu azizan sai ce hakima kun ga ɗaya ayar Allah ce ma kana Muhammadu aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah muhallu shahid kenan shi kawai ainihin manzo ne zuwa ga ainihin me zuwa ga bayin Allah kuma manzo na ƙarshen zamani kuma wa kafin annabiyina kuma shine ce kamakin annabawa kenan annabi Isa da zai dawo ba wai zai dawo a matsayin sabon annabi bane a zai zo a matsayin sa na annabin annabin wato annabin abinan injila amma zai jaddada sakon alqur'ani ba injila zai zo ya jaddada ba Allah ka ji kan malam Sheikh Mahmud Abubakar Gumi kun san da yana da ra'ayin cewa annabi Isa ba zai dawo ba amma daga baya kafin ya mutu saboda wasiƙa da ya samu daga shekshin dattijo shekul salihul usaimi da wasu manyan ainihin malamai na harami saboda suna girmama shi suka ga irin dalilan da da ya kawo littafi guda bai rubuta wallahi littafin ya kai wannan ya rubuta a gwaran kawai amsa ne wai cewa annabi isa ba zai dawo amma da suka zauna wai menene wa kullu wa kullu menene wa kullu zai ilmin wa kullu fawqa zai ilmin alim da suka zauna suka sake rubuto masa ayoyi da hadisai suka fito masa da tafasir na magabata sai ya rubuta wata karamar takarda ya tura masa ya ce yanzu kan ya yarda kuma yana roƙon Allah ya yafe masa Allah ka yafe masa kun ga me yin aiki dan Allah kenan in kai don Allah sai Allah ya fahimtar da kai a ƙarshe Allah tabaraka wa ta'ala ayar manzon Rahman sallallahu alaihi wasallam mala ya kawo mana hadisi na Abu Hurairah yace fuddil abinan fuddiltu ala aw ala al-anbiya'i bi sittin shine mahalli shahid kadai sauran duk bayanai yace an fifita ni bisa annabawa kenan kafin shi wasu annabawa sun zo ko tunda daman al-imani ne topic din shine bin rusuli alaihi wassalatu wassalam yace to an fifita ni da abubuwa guda shida akan annabawa yace wa uditu jawami'ul kalmi an bani hada kalma manzon rahama zai faɗi kalma kwaya ɗaya wallahi sai an rubuta littattafai ba littafi ba yanzu ka bari in kawo mana babban misali da muka fi sani ka ɗauki littafin ibn rajab al-hanbali al-baghdadi arba'un nawawi da ya masa sharh akan kowane hadisi wani lokaci zaka samu zai kawo maka hadisai sama da goma duka fassara wannan hadisin yake ga aya ga maganganun malamai to ajiye wannan dauki hadisin da yake lata gaba wallahi wani littafi da in ga sunan littafin lata gaba kun ga wannan abin nan din kaurin littafin ya fi wannan ya fi wannan kaurin abin kwadinsa kuma yadda ka san wannan hallin masa'in din nan amma sunan sa lata gaba na dauka na tsaya na duba lokacin na je wa'azin kasa kuma ba kuɗi a gona Allah tsawaki. To a ƙarshe malam ya ce, wani annabin rahama yana ba da labari, annabin rahama ce wani sirtu bin ro'obi. Kuma an ba ni cin nasara, an taimake ni da rawar jiki, wato zan je wani gari ya ɗar kafirai kafin na je su ji tsoron su gudu. In na je kuma in ɗaibu gani ma in dawo. Annabawa da da aka yi ba su ba a musu haka ba. Sannan wa muhillan liyar ganarin kuma an halaka mun ganima da annaba da suka gabata ba halaka mun sun samu ganima sai dai su hada wuta ta sauko daga sama ta cinye eh farar wuta ce za ta sauko daga sama waji ilal liyal ardu masjida an sanya mun masallaci an kasa ta zama masallaci wa dahuran mai tsarki duk inda lokacin sallah ya same ni kawai ya halatta ta yi magabata su je sun je gunda suke ibada Allah ka kara wa annabi rahama yanzu misali muqaddara wannan masallacin namu a garin nan shi kaɗai ne duk inda ka tafi in dai cikin garin nan ne da kewaye ka fita to in kai ibada ba za a kama sai ka dawo masallacin kai so haka su aka yi musu wallahi to yanzu mun kuma fa kana gonarka kana ofis ɗinka to duk inda kai sallar ba za a ce ba tai ba sai dai a ce in kana kusa da masallaci kuma baka je jam'i ba to ladan ka fa kwaya ɗaya ne kuma a hakan sai in sallar ta kyau ladan ba ya sa wasu malama suke cewa wanda yi sallah shi kadai ba shi da sallah din ma'ana ba ba shi da sallah ba shi da martabar sallah tunda tana da mataki 27 Allah ka samu dace sannan yake cewa wa ursiltu ila al-khalqi kafatan an al-khalqi ni zuwa ga halitta baki daya wa kutima bi annubuwa ko kuma nabiyuna yace kuma an cika annabta da ni daga shi babu wani imamu turmudi da muslim suka rawaito saboda haka malam ya ce ya wajaba a kan baligi an ya arifa ma ya jibu ya san abin da i wajaba fi haƙƙin rusuli alaihi salatu wassalam wa ma yastahilu wa ma yajibu da abin da yake koruwa da abin da ya halatta cikin haƙƙin su insha Allah za mu tafi za mu tashi darasi na gaba in muna da wa alwajibu fi haƙƙin rusuli alaihi salatu wassalam Allah kai mana muwafaqa Allah ka yafe mana kurakuranmu abinda muka faɗa da dai Allah ka ba mu ladansa insha Allah ne mana addu'a ta fatan alkhairi da cewa mu yi haƙuri addinin Allah haka ya gada wato ji ƙasa a gwiwa lokacin da kake sauraron karatun addini ka ba jama'a kar ya dame ka in dai kana yin sa dan Allah to Allah zai taimake ka wannan matsalolin sun faru a kai kuma ya zame mun kaya na yi tsawon shekara tar zuwa goma ina yin tafsir a wani masallaci amma yau ka samu mutum kwaya biyu gobe ka samu uku har sai da na sauke tafsir amma kun san wani abin mamaki wata ainihin ta goma shi da Allah ya mu ashe sauti da ike kaiwa cikin unguwanni da ike masallacin a cikin gari duk da ban je ne tafsiri ba ina dawowa sako zai same ni malam lafiya ba a yi tafsiri rana kaza ba sako ta can sako ta can wallahi kaga kenan idan mutane ma'ana ina nufin mazaje ba su zo sun zauna sun saurari karatun addini don sanin waye ubangijinsu ba waye annabinsu ba to matekunsu kuma suna cikin gida suna saurari sai kaje za ka yi zaki masu a ba malam ya ce kaza ce kaza muna za ka yi mana musu ita ka yi sa kai mata musu ba za ka yi mata musu ba kada mata musu ta ɗauki galar ta fice shi kenan ka shiga uku kana shigowa gidan za ka baki kirin eh kana kwanta kana tsoron me za ka kwanta a kansa ko idan ka za ka shigo da shimfiɗa da komai Allah ya gafarta malam Abubakar Ikara yace mu ne da kare na za ka yi wa musu yace amma yace ita ba za ka yi mata musu ba saboda kunnanta kullun yana sauraron ainihin me ake faɗa Allah ka sa mun dace Allah kai mana muwafaka Allah ka sa albarka cikin abin da muka yi Allah ka sanya ya zama hujja a gare mu ranar alkiyama ba akan mu ba Allah muna roƙonka wannan gari namu Allah ka sa masa albarka Allah ka albarkaci shugabanninsa wannan ainihin ruwa da muke samun sa Allah ka sa albarka